أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukan yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddara wasa da amincewarsa ya hada fuskokinmu a wannan safiya ta laraba a yau muna shida ga watan ramadan bakwai ya salam allah ya karba mana bakwai ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara 1444 wanda ya daidai da 29 ga watan uku shekara ta 2023 miladiya ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa idan ban manta ba a jiya mun tsaya karshen aya ta 46 a cikin suratul baqara haka ne ku allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un bayani da Allah subhanahu wataala yake yi cewa duk mai neman agaji wasta'inu bis sabri was sala duk wanda ke neman dauki a wajen Allah duk wanda ke neman agaji a wajen Allah to ya nemi agaji a gun Allah ta hanyar abubuwa guda biyu ta hanyar riƙe sallah da kuma haƙuri a kan haƙuri hadisi guda ɗaya da nake so in ƙara mana wanda ban kawo shi ba jiya shine hadifin sahabi suhaib Allah ya ƙara yadda a gare shi da yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ajaban li amril mu'min manzo Allah yana cewa akwai abin ban sha'awa akwai abin burgewa akwai abin ban ƙayi game da sha'anin mumini al'amarin mumini yana da ban sha'awa al'amarin mumini yana da abin burgewa inna amrahu kullahu khair al'amarin mumini gaba ɗayan shi alkhairi ne walaysa zaka li ahadin illa lil mu'min ba mai samun wannan in ba mumini ba sai ce in asabathu darra'u sabara fa kana khairan la shi mumini idan cuta ta same shi idan ya samu akasin abin da yake buri to sai ya yi haƙuri wannan sai zama alkhairi a gare shi wa in asabatu sarra'u idan abin farin ciki abin da yake so ya same shi shakara sai ya gode ma Allah fa kana khairan la wannan sai zama alkhairi a gare shi ashe shi mumini yana rayuwa ne a cikin jarabawa in ta zo masa a yanda yake so to cin jarabawa shine yayi godiya in ta zo masa akasin yadda yake tsammani cin jarabawansa shine ya yi haƙuri saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan abin burgewa ne abin ban sha'awa ne game da sha'anin mumini idan abin cuta ta same shi to sai ya yi haƙuri idan abin farin ciki ya same shi sai ya godiya ma Allah in ka haɗa su duka sai su zama alkhairi a gare shi Allah ya ba mu iko za mu tashi kan aya ta 47 Allah maɗaukakin sarki mana jagoranci na'am Allah ya ce
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنأمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون Allah subhanahu wa ta'ala a wannan aya ta 47 sai ya sake yin kira zuwa ga bani Isra'il Allah madaukakin sarki ya ce ya bani Isra'ila ya ku ‘ya'yan Isra'il uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum Allah ya ce ku tuna ni'imomina waɗanda na ni'imtar da su a gare ku wa anni faddaltukum alal alami kuma cewa tabbas ni na fifita ku akan sauran talikai na fifita ku akan sauran bayina wattaku yauman Allah ya ce sannan ku ji tsoron wani yini wanda zai zo la yajzi la tajzi nafsun an nafsin shai'a. wannan wunin in ta zo wata rai ba ta iya wadatar da wata da komai la ta jizi nafsun an nafsin shay'an wala yuqadu minha shafa'atu sannan wala yuqbalu minha shafa'atu sannan kuma ba a karban wato alfarma ba a karban alfarma daga wajen wani rai wala yuqadu minha adlun ba kuma a karban fansa daga gare ta wala hum yunsaruna kuma ba za a taimake su ba matukar a duniya ba su bi Allah ba Allah madaukakin sarki ya sake yin kira zuwa ga banu Isra'ila bayan kiran da muka ji a baya a aya ta 40 to sai gashi anan ma Allah ya sake yin kira zuwa ga waɗannan mutane da ake kiransu da bani Isra'il ya ce ya ku 'ya'yan Isra'il wanda mun yi bayani akan wane ne Isra'il kuma su wane ne 'ya'yansa Allah sai ya ce uzkuru ni'matiyal lati an'amtu alaikum ku tuna ni'imomina waɗanda na ni'imtar da su a kanku ai ku tuna su uzkuru hali alsinatikum ku tuna su da harsunanku ta hanyar furici da itirafi kamar yadda ya zo a cikin du'a a sayyidul istighfar annabi sallallahu alaihi wasallama cikin abin da ya karantar da mu a cikin sayyidul istighfar mutum in yana neman gafaran Allah zai ce abu'u laka bi ni'matika alayya ya Allah ina maka itirafi na yarda cewa ka mun ni'ima na yarda cewa ka bani ni'imomi masu yawa to shine sai ya ce uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum ya ya ku bani isra'il ku tuna ni'imomi na waɗanda na ni'imtar da su akan ku ku tuna su da harsunan ku wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith wa qulubikum sannan ku tuna su da wato ainihin zukatanku ya zama a zuciyarka kullum kana tunani kana tuna ni'imomin da Allah ya maka kana godiya ma Allah kana jinjina ma Allah saboda ni'imomin da ya maka a cikin zuciyanka to shi yasa sai Allah ya ce uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum to kalmar an-ni'ma ni'ma da ta zo anan tare da cewa ta zo ne mufrada mufrad a larabci abu guda ɗaya kenan mufrada kenan to amma dai tana nufin jami'un ni'am tana nufin dukkan ni'imomi kamar ismul jins ne aka yi amfani da shi wanda yana nufin duk wata ni'imar da Allah ya yi kamar yadda Allah yake cewa ne wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار kaga Allah ya ce wa in ta'uddu ni'matallah in kuka ce za ku lissafa ni'imomin Allah la tuhsuha ba za ku iya kidanye su ba kaga sai Allah ya ce ni'matallah sai ya kawo shi mufradi amma yana nufin ne yana nufin jam'i don haka kamar yadda a wani wajen ne Allah yake cewa a walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi sai yace wal kitab wanda wanda ya tsantsanta biyayya ma Allah shine wanda ya imani da Allah da ranar lahira man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati yayi imani da mala'ikun Allah gaba ɗaya sai yace wal kitab yayi imani da littafi kaga sai kawo shi a matsayin mufrad amma abinda ake nufi shine ismul jins ne ya shafi duk wani littafin da Allah subhanahu wata'ala ya saukar a baya ana nufin wal kutubil munazzalati minas sama ko wal kutubis samawiyya littafin da Allah ya saukar daga sama da haka Allah ya ce uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum ku tuna ni'imomi na waɗanda na ni'imtar da su akan ku waɗanda wannan ni'imomi ni'imomi ne masu yawa wanda idan ban manta ba a ayan da muka wuce a baya irin wannan mun lissafo wasu daga cikin ni'imomi malamai suka ce a mafi girman ni'iman da Allah ya banu Isra'ila ita ce ni'imar da Allah subhanahu wata'ala ya lissafa ta a ayan suratul ma'ida da Allah yake cewa wa if qala musa li qaumihi ya qaumi dhkuru ni'matallahi alaykum قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين annabi musa alaihi salatu wassalam yake ce ma mutanensa banu isra'il ya qaumi dhkuru ni'matallahi alaikum ya ku mutane na ku tuna ni'imomin da Allah ya muku iz ja'ala fikum anbiya ta yanda Allah ya tada annabawa masu yawa a cikin ku malamai suna cewa babu wato tawagar da Allah ya tada annabawa da yawa a cikin su kamar banu isra'il da haka Allah Allah ya ce iz ja'ala fikum anbiya ku tuna sanda Allah ya sanya annabawa masu tarin yawa a cikinku wa ja'alakum mulukan sannan ya sanya kuka, kuka zama wato sarakuna ko kuma kuka zama magidanta wa atakum ma lam yu'ti ahadan min al'alamin sannan ya baku abinda bai ba kowa ba daga cikin talikai wayannan ni'imomi ne da Allah ya muku to sai malamai suka ce ni'imomin da suka zo a wannan ayar sun kasu kashi biyu akwai ni'imomi da suka shafi ɓangaren addini akwai ni'imomi da suka shafi ɓangaren duniya na farko iz ja'ala fikum anbiya ni'ima ce diniya ni'ima ce da take da alaka da addini Allah ya sanya annabawa masu yawa a cikin ku sharaf ne ga mutane a ce an cire annabi a cikin su wannan daraja ce daraja ne a ce a cikin su aka cire annabawa shi yasa a dan adam suran dan adam gaba daya halittar dan adam gaba daya take da daraja me yasa saboda duk annabawan da Allah yake aikowa yana ciro su ne a cikin mutane yana cire su yana cire su ne a cikin mutane har annabi sallallahu alaihi wasallam a wajaje da yawa zaka ji Allah yana ce masa kul inna ma ana basharun mithlukum ce da su ni mutum ne kamar ku a sigar halitta mutum ne yanda kuke mutane haka nake mutum amma muna da bambanci da ku saboda ni yuha ilayya ana yi mun wahayi amma ku ba a yi muku wahayi saboda haka mutum ne kuma Allah ta'ala yana cewa wala qad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal ولقد bahri كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa wala qad karramna bani adam hakika mun karrama mun mutunta mun girmama sha'anin dan adam wa hamalnahum fil barri wal bahr Allah ya ce dan adam shine wanda muka bashi dama ya rayu a cikin teku kuma ya rayu akan tudu wa razaqnahum min at-tayyibat kuma mun azurta su daga tsarkakakan abubuwa masu daɗi wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila sannan mun fifita su akan da yawa daga cikin waɗanda muka halitta fifitawa mai girma da haka wannan ni'ima ce da Allah ya sanya annabawa masu yawa a cikin su sannan wa ja'alakum mulukan wa atakum ma lam yu'ti ahadan min al'alamin wannan kuma ni'ima ce da take da alaka da duniya Allah ya sanya sarakuna ko magidanta ko kuma manya-manyan mutane a cikinku ya ba ku abin da bai ba kowa ba cikin mutane wannan ni'ima ce babba da ya kamata ku yi masa godiya a kai Allah sai ya ce wa anni faddaltukum alal alamin sannan kuma na fifita ku akan talikai ai ja'altukum afdala min ghairikum ma'ana na sanya ku zama mafi falala sama da waɗanda ba ku ba abin nufi kuma da al'alamin kalmar al'alam ko al'alamin shine duk wani abin da ba Allah ba to ya zama cikin alam shi yasa zamu ga a farkon suratul fatiha sai ya ce alhamdulillahi rabbil alamin godiya da yabo da jinjina su kara tabbata ga Allah ubangijin talikai to duk wani wanda ba Allah ba mala'ika ne shi annabi ne shi manzo ne shi waliyi ne shi ko wata dabba ko wani tsuntsu ko wane ne shi aljani ne shi ko menene in dai ba Allah bane shi to taliki ne shi in dai ba Allah bane shi to ya zama taliki da haka shi yasa sai malamai suka ce falaisa samma illa rabbun wa marbub kuma a ka'ida mun sani abu biyu ne ubangiji da kuma wanda aka halitta mahalicci da abin halitta shi yasa sai ya ce rabbil alamin ubangijin talikai da haka Allahu huwa rabbu wa kullu ma siwa Allah fa huwa alam duk wani abin da ba Allah ba alam ne shi alam ne shi فالعالم من سوى الله سمي عالما لأنه علم على خالقه an kira mutum da halitta duk wata halittar da ba Allah ba da cewa al'alam saboda shi din alama ce ta cewa akwai mahalicci tunda mu yanzu mu mutane misali da kaga mutum ya kamata ka gane cewa eh fa tabbas akwai mahalicinsa akwai wanda ya yi shi saboda ai kana ganin yanda ake haihuwa ba shuka mutum ake ya tsiro ba ba kuma daga sama yake faduwa ba akwai matakai-matakai da ake bi wajen halitta ashe yadda ga mutum har ya iso wannan matakin fa ashe fa akwai wanda ya halicce shi shi yasa Allah yake cewa am khuliqu min ghairi shay'in am humul من khaliqun غير شيء أم هم الخالقون Allah ta'ala ya ce wai shin am khuliqu min ghairi shay shin sun samu kansu ne daga babu haka kawai mutum ya samu kanshi babu wanda ya yi shi ba haka bane am humul khaliqun ko su suka yi kansu wannan ma ba haka bane Allah shi yayi kowa Allah shi ya halicci kowa da haka to duk wanda ba Allah ba to ya zama al'alam fa innal alama min ayati llahi subhanahu wa ta'ala ad-dallati ala kamali ilmi dukkan halittu gaba daya da duniya baki daya alama ce aya ce daga cikin ayoyin Allah wanda ke nuna cikan ilimin Allah wa qudratihi wa sultanihi wa hikmatihi da kuma ikon Allah da mulkin Allah da kuma hikimar Allah wa ghairi zalika min ma'ani rububiyyatihi da makamantan haka daga cikin abubuwan da ke kunsan ma'anar rububiyyar Allah da haka Allah ya ce wa anni faddaltukum alal alamin kuma ku san cewa na fifita ku akan sauran halittun duniya baki daya Allah subhanahu wata'ala ya bayani wa banu Isra'ila cewa ya fifita su akan halittu to sai malamai suka ce abun nufi da al'alam shine alamu zamanihim shine waɗanda suke tare da su a lokacinsu na fifita ku akan halittu duka amma halittun da suke raye da ku a yanzu waɗanda suke tare da ku a yanzu su ne waɗanda Allah ya fifita banu Isra'ila a kansu amma lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da suka ƙi su yi imani galibinsu sai zama su ne kaskantattu sai zama su ne waɗanda suke mataki na ƙasa a wasu wajajen Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara ambata mana cewa ya zaɓi banu Isra'ila kuma ya fifita su akan sauran halittun duniya idan ka tafi can cikin suratul jasiya Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wala qad ataina bani isra'ila kitaba ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الع...
ورزقناهم من الطيبات ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم وآتيناهم بينات من بينات.
الأمر وآتيناهم بينات من الأمر فما فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم مم. إن ربك إن ربك يقضي إن بينهم يوم ربك القيامة يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون Ubangiji tabaraka wata'ala ya ce wala qad ataina bani isra'ila alkitaba wal hukma wan nubuwa hakika mun bai ma banu isra'ila mun ba su littafi mun ba su hukunci annabta da yawa a cikin su ga kuma sarakuna masu mulki da yawa a cikin su wan nubuwata kuma mun ba su annabta wa razaqnahum min at-tayyibat sannan mun azurta su daga tsarkakakan abubuwa daɗaɗa wa faddalnahum 'alal 'alamin sannan mun fifita su akan halittu da talikai da suke raye a lokacinsu wa atainahum bayyinatin min al'amr sannan kuma mun ba su bayyanannu daga cikin al'amura mun ba su hujjoji na kowane al'amari fa maktalafu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum ba su samu sabani ba sai bayan ilimi ya zo musu saboda hasada da kyashi da ke tsakaninsu sai suka saba ma junansu saboda Allah ya turo musu annabta kuma man- kuma ilimi ya shigo cikinsu to don haka sai hasada ta shiga cikinsu sai kuma suka samu sabani inna rabbaka yaqdi bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun lallai ubangijinka zai yi hukunci tsakanin su a ranar tashin alkiyama game da abin da suka kasance suna sabani akai wannan abin da Allah ya faɗa kenan a cikin suratu ashura a suratu aljasiya idan ka tafi suran da ke gabaninta ita ce suratu dukhan suratu dukhan zaka ji Allah ta'ala yana cewa wala qad najjayna bani isra'ila min al'azabi muhim ونجينا بني إسرائيل من العذاب المهين Mm.
من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناه.
ولقد اخترناهم على علم على العالمين Mm.
وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين Allah tabaraka wata'ala yake cewa wala qad najjayna bani isra'ila min al'azabil muhin Allah ya ce hakika mun tseratar da banu isra'ila daga azaba ta wulakanci azaba ta kaskanci wanda suke karba min fir'aun daga fir'auna yanda yake azabtar da su saboda innahu kana aliyan min al-musrifin saboda ya kasance fir'auna yana daga cikin manya-manyan maballata a duniya yana daga cikin waɗanda sunansu ya yi kauri suka ɗaukaka ta hanyar ɓarna a duniya walaƙad ikhtalnahum ala ilmin alal alamin Allah ya ce haƙiƙa kuma mun zaɓe su bisa ilimi mun zaɓe su akan halittun da suke raye tare da su a wancan lokacin wa atainahum min al-ayati ma fihi bala'un mubin sannan mun ba su mun aika musu daga cikin ayoyi alamomi waɗanda za su nuna musu ɗayantakan Allah ma fihi bala'un mubin abinda a cikinsa akwai bala'i bayyananne akwai jarabawa bayyananniya a cikinta da haka duka wayannan ayoyin suna nuna mana cewa Allah tabaraka wa ta'ala yana nuna mana cewa fa ya zaɓi banu Isra'ila akan sauran halittun da suke tare da su a wancan lokaci to a cikin wannan a cikin wannan aya za mu fahimci fa'idoji kamar haka na farko Allah subhanahu wata'ala ya tuna ma banu Isra'ila ni'imomin da ya musu amfanin tuna musu shine wajibi ne a kansu su dinga yawan tuna ni'iman wanda hakan zai taimake su wajen godiya ma Allah idan mutum ya tuna ni'iman da Allah ya basa Allah ya mun kaza ya mun kaza ya mun kaza ya mun kaza ga wane bai samu ba wane bai samu ba wane bai samu ba mutane da yawa suna fata da burin ina ma su iso inda nake amma Allah bai kawo su ba don haka sai ya gode ma Allah sai zama yayi godiya ma Allah sannan kuma yana daga cikin alamun sun gode ma Allah akan ni'iman da ya musu shine su bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama shine sun gode ma Allah shine tunda annabi ya zo to ya warware duk wata shari'a da wani hukuncin wani annabi yanzu kuma zai babbaka nashi ne saboda haka koda annabin na raye to dole ne ya walta shari'ar ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sannan kuma daga cikin fa'idojin da za mu fahimta daga wannan ayar shine Allah da ya ce ni'imomi na da na ni'imtar da su a gare ku ishara ce zuwa ga cewa wannan ni'imar ba ƙoƙarinsu ya jawo Allah ya ba su ba wannan ni'imar ba guminsu ya jawo Allah ya ba su ba ba kuma gadon da suka yi daga wajen iyayensu ba cewa yi ni'imati yallati an amtu alaikum ni'imomi na waɗanda na ni'imtar da su ni'ima ce ta Allah da haka Allah ya so ya ba su ba wai gadon ta suka yi ba ba kuma zunzurutun kokarinsu ne da guminsu ya ja suka samu waɗannan ni'imomin ba ganin daman Allah ne ya ga dama ya ba su sannan za mu fahimci cewa banu isra'ila su ne mafi falala mafi falala cikin halittun Allah da suka rayu a zamaninsu saboda Allah ya ce wa anni faddaltukum alal alami na fifita ku akan talikai saboda me a wancan lokacin su ne masu imani Allah kuma yana ba mu mutum daraja ne gwargwadon imaninsa a wancan lokacin su ne masu imani wannan shi yasa Allah subhanahu wataala ya ba su nasara ya ba su dama suka yi nasara akan abokan gabansu da haka shi yasa Allah ta'ala yake cewa wala qad katabna fi zaburi min ba'di dhikri كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن ال...
annal arda yarisu أن الأرض يرثها عبادي الصالحون Allah ta'ala ya ce walaƙad katabna fi zabur haƙiƙa mun rubuta a cikin zabura ko wata ƙira'an ta ce fi zuburi wata ƙira'an ta ce fi zuburi haƙiƙa mun rubuta a cikin littattafai da suka gabata Allah ya saukar cewa annal arda min ba'di zikri ko bayan ambaton Allah da dokokin Allah da ke ciki Allah ya rubuta cewa annal arda cewa ƙasa yarithuha ibadiyas salihun ko ya ha ibadi salihun waɗanda za su gaje ta su ne salihan bayi nagartattu to shi yasa Allah sai ya ba banu Isra'ila dama suka wato kwace Baitul Maqdis a wancan lokacin saboda a wancan lokacin su ne nagartattun bayi su ne masu imani shi yasa Allah Annabi Musa alaihi salatu wassalam yake ce musu innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadi wal aqibatu lil muttaqin ƙasa dai ta Allah ce misira ta Allah ce Falastin na Allah ne yurithu ha man yasha'u min ibadi yana ba da gadon ta ga wanda ya ga dama cikin bayinsa wal aqibatu lil muttaqin karshe mai kyau kuma yana ga masu tsoron Allah saboda haka a wancan lokacin su ne masu takawan su ne masu tsoron Allah shi yasa Allah tabaraka wata'ala sai ya ba su wannan gadon wannan kasar sai Allah subhanahu wata'ala kamar yadda yake cewa wa nuridu an namunna 'ala alladhina
ونريد أن istud'ifu fil ardh نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثون ونجعلهم الوارثين ونجعل لهم الو... ونجعلهم ال...
ونجعلهم الوارثين ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa nuridu an namunna 'ala alladhina istud'ifu fil ard Allah ya ce muna buri mun rubuta cewa za mu yi baiwa ba waɗannan banu Isra'ila da ake kaskantar da su a bayan ƙasa Fir'auna yake wulakanta su wa naj'alahum a'imma mu sanya su su zama su ne shugabanni wa naj'alahumul warithin mu sanya su zama su ne wanda za su gaji ƙasan gaba ɗaya wa numakkina lahum fil ard mu ba su dama da tamkini a bayan ƙasa wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahzanu kuma mu nuna ma fir'auna da hamana da rundunoninsu abinda suke tsoron kar ya faru da su mu nuna musu ya faru da su kuma daga cikinsu zai fito ko a wata kira'an ta ce wa yara fir'aunu wa hamanu wa junuduhuma minhum ma kanu yahzanu da fir'auna da ha- hamana da rundunoninsu su gani da idonsu ko wancan kira'ar mu nuna musu ko wannan kira'ar su gani da idonsu duka daidai ne in an nuna wa mutum ya gani in ya gani ma dai an nuna masa ne don haka a wancan lokacin banu isra'il su ne nagaltattu to sai dai a halin yanzu abin da muke gani cewa waɗanda ake kira da 'yan isra'il da sauransu za mu ga cewa kwata-kwata ba su cancanta ba ba su dace da wannan wato ainihin ɗakin allah mai suna baitul maqdis ba ko wannan gari mai suna al'ardul muqaddasa wanda annabi musa ya ce wa mutanensa ya ƙauni dukulul ardul muqaddasa tallati kataballahu lakum ku shiga wannan ƙasa mai tsarkin da allah maɗaukakin sarki ya rubuta muku saboda a wancan lokacin su ne nagartattu a wannan lokacin kuma sai suka zama su ne azzalumai sai suka zama su ne akasin haka saboda shi yasa Sheikh Usaimin yake cewa a lakin bani Isra'ila al-yawma la yastahiquna hadhihi al-ardh al-muqaddasa sai dai banu Isra'il da muke gani a yanzu ba su cancanci wannan ƙasa mai daraja mai tsarki ba li'annahum laysu min ibadillahi as-salihin saboda a yanzu kan ba sa cikin bayin Allah nagartattu amma fi waqati Musa fakanu aula biha min ahliha sai dai a lokacin da annabi Musa yake raye to su suka fi cancanta da wannan kasar sama da waɗanda suke cikinta wa kanat maktubatan lahum sannan an rubuta musu cewa za su shiga wannan kasan wa kanu ahqqa biha kuma su ne suka fi cancanta da su shiga wannan kasar lakin sai dai lamma ja al-islamu alladhi bu'itha bihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama lokacin da musuluncin da Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallama da shi ya zo sara a haƙƙun nasi bi hadhihi al-ard al-muslimuna ko sara a haƙƙan nasi bi hadhihi al-ard al-muslimun sai zan musulmai su ne suka fi cancantar wannan garin wannan ƙasar saboda me saboda ƙasar ta musulunci ne lal arab ba larabawa ba sai ce fa falastin laysa al-urb bi wasfihim urban hum ahluha wato kasan falastin wato a yanzu ba da a kira shi da al'urbu ba saboda yadda suke siffanta shi suke kiran kasan da urb cewa wai su ne suka fi cancanta da wannan kasan bal inna ahlahal muslimuna bi wasfihim muslimina sai dai waɗanda suka fi cancanta da ita su ne musulmai saboda yadda suka siffanta da siffan musulunci la la ghaira ba wa- ba wasunsu ba wa bi wasfihim ibadan lillah da kuma yanda wato ainihin suka siffantu suka zama bayin Allah da haka yanzu waɗanda suka dace da wannan ƙasar su ne musulmai ba waɗancan banu isra'ila ba ba banu isra'ila ba to shi yasa Sheikh Usaimin yace wali hadha saboda haka lan yanjah al-arab فيما فيما اعتقد فيما اعتقد والعلم عند الله في استلداد أرض فلسطين باسم العروبة أبدا يتي إن شاء الله ilimi kuma na wajen Allah larabawa na larabawa ba za su taba cin nasara ba wajen fatan da suke yi na su dawo da sunan kasan Falastin ya koma Europa yanda yake a baya wala yumkin an yastarduha illa bismin islam ba zai kuma taba yiwuwa ba su dawo da ita sai da sunan musulunci hakanan za a ci gaba da kiranta da sunan musulunci alama kana alaihi nabiyu sallallahu alaihi wasallama wa ashabuhu yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya kira su da shi da sahabbansa kama kala ta'ala kamar yadda Allah ya ce innal arda lillah yurithuha man yasha'u min ibadihi wal aqibatu lil muttaqin wanda mun fassara ta sai ya ce wa mahma hawala al arab duk yadda larabawa suka yi kokari suka yi muhawala wa mahma mala'u dunya min al aqwali wal ihtijajat duk yadda suka cika duniya da maganganun banza da hujjojin banza fa innahum lan yuflihu abadan har abada ba za su taɓa cin nasara ba har abada ba za su yi nasara ba hatta yunadu bi ikhrajil yahudi min habis midinil islam har sai sun ga lokacin da za a yi kira na a zo a fidda yahudawa daga cikin falastin da sunan musulunci ba da an yaɓi baƙuhu fi anfusihim bayan wato ainihin sun ɓabbaƙa shi a karan kansu sun yaƙi junansu sun karkashe kansu sannan kuma daga baya Allah ya kawo waɗanda za su zo a kore su daga cikin gari insha Allah ta'ala fa innahum fa'alu dhalika fa sawfa yatahaqqaqu lahum ma akhbara an-nabi sallallahu alaihi wasallama sun aikata haka to tabbas abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya bada labari zai faru gare su annabi yana cewa la taqumu sa'a alkiyama ba za ta tsaya ba hatta yi ƙatilar musulmunan yahud har sai musulmai sun yaƙi yahudawa faya ƙutuluhumul musulmuna musulmai su ta kashe yahudawa hatta ya tabi al-yahudiyu min wara'il hajari wa shajar har sai an kai gaba yahude yana neman wajen ɓuya a bayan dutse ko bayan bishiya in ya je ya ɓuya a bayan dutse ko ya ɓuya a bayan wata bishiya faya ƙulul hajar sai dutsen sai ya ce awon shajar ko bishiyar ta ce ya muslim bishiyar sai ta ce ya kai musulmi abdallah ya kai musulmi bawan allah haza ya uhudiyun khalfi ga wani ba yahude nan ya ɓuya a bayana fata'ala faƙutulhu zo ka kashe shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duniya ba za ta tsaya ba alkiyama ba za ta tashi ba har sai yahudawa da musulmai musulmai sun yaƙi yahudawa musulmai su ta kashe yahudawa ba yahude ya rasa ina zai je ya kuya ya je ya kuya a bayan wata bishiya ko bayan wani dutse dutsen ko bishiyan ya ga musulmi yana neman ina ba yahude yake kashe shi dutsen zai ce ya kai musulmi ga wani ba yahude nan a bayana zo ka kashe shi wallahi annabi sallallahu alaihi wa sallama shine ya bada wannan labarin kuma ko shakka babu sai ya faru ko shakka babu hakan sai ya faru saboda haka duk yanda aka kai aka kai aka yi walan yaj'al Allahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila ba yanda za a yi Allah ya bada dama da iko makafirai akan mu'minai sai dai in a karan farko yayi makafirai istidraji ya jaraba mu'minai a karan farko zai iya bada dama makafirai a matsayin talala su kuma mu'minai an ba makafirai dama akan su a matsayin jarabawa saboda haka in mu'minai suka ci jarabawa kafurai suka rufta talalan da Allah ya yi musu to Allah kuma sai ya juya sai nasara ya kaje dawo zuwa kan mu'mini nasara sai ta koma zuwa kan musulmai saboda haka duk abin da muke gani yana faruwa na kashe-kashen musulmai da ake yi a wannan ƙasa ta Palestine da wannan masallaci na Baitul Maqdis musulmai suna sallah a dasa musu bom a zo a karkashe su a harbe su insha Allah nasarar tana gaba kuma ta musulmai ce muna roƙon Allah subhanahu wataala ya taimaki musulunci da musulmai a duk inda suke to shi ba yahude dama Allah ya riga ya faɗa mana cewa duk inda yake to kaskanci tana kansa saboda shi tuntun tuntuni tsinuwan Allah ta riga ta hau kan shi man la'anahu Allah wa ghadiba alayhi wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazira wa 'abada tagut Allah ya ce yanzu wanda Allah ya tsine masa Allah ya fishi da shi a cikinsu aka samu waɗanda Allah ya mai da su birrai waɗansu Allah ya mai da su aladai sannan suka bauta ma gumaka ula'ika sharrun makanan wa adallu an sawa'i sabil waɗannan su ne mafi sharrin matsayi a wajen Allah kuma su ne mafi bata daga hanya madaidaiciya da haka ba yahudi Allah ya tsine mishi albarka shi yasa duk inda yake duk inda aka sama duk wani al'amarin da aka samu hannun ba yahudi a ciki yana da wahala a samu nasara a kan shi shi yasa zaka ga in ka lissafa mutanen duniya zaka ga yahudawa sun fi karanci a cikin mutane ba yahude yana da wuya kaga ba yahude na gaskiya ido da ido sun fi karanci a cikin mutane amma sun fi kowa bala'i a cikin duniya duk wata rigima da wani bala'i da wani tashin hankali da ke faruwa a duniya za ka samu su ne masu kunna shi su suka kunna shi tare da cewa Allah yana taimakon musulunci kullama auqadu naran lil harbi atfa'aha Allah duk sanda suka kunna wutan yaki sai Allah ya kashe ta Allah sai ya kashe ta to yana daga cikin abinda Allah subhanahu wata'ala ya lissafa mana cewa su yahudawa za su ci gaba da zama a cikin wannan kaskancin saboda me suna tare da fushin Allah subhanahu wata'ala sannan zaka ga a wani wajen Allah tabaraka wata'ala ya mana bayani akan ɗabi'unsu Allah yana cewa la yuqatilunakum jami'an illa fi quran muhassana
محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعلمون لا يعقلون لا يعقلون الله تبارك وتعالى يتي لا يقاتلونكم جميعا بازاسو iya yakar ku gaba ɗaya ba ba za su iya yakan ku dukan ku ba illa fi quran muhassana face a cikin wasu garuruwa masu ganuwa katangaggu aumin wara'i judur ko kuma ta bayan wato ainihin katangu ba za su iya fitowa gaba da gaba su yaƙe ku gaba ɗaya ba sai dai su yaƙe ku ta bayan katanga Allah ya ce amma ku sani ba suhum bainahum shadid yakin da ke tsakaninsu yakinsu da ke tsakaninsu ya fi tsanani sama da wanda suka bayyana muku tahsabuhum jami'an Allah ya ce zaka wato zaka yi zaton su a haɗe zaka ɗauka kansu a haɗe yake amma wa qulubuhum shatta zukatan arrabe ne yana cin abin da yake karya su shine a zahiri zaka ɗauka kansu a haɗe yake amma kuma a batini Allah ya ce wa qulubuhum shatta zukatansu a rarrabe suke daban-daban suke zalika bi annahum qaumun la ya'qilun hakan ya faru ne inji Allah saboda su mutane ne da ba su hankaltan abubuwa yanda ya kamata dan haka wayancan banu isra'ilan da Allah yake magana a kansu cewa anni faddaltukum 'alal alamina ba su bane muke ganin su a yanzu saboda a wadancan wadanda Allah yake mana bayani sune sahabban sahabban annabi Musa sune bayin Allah nagaltattu amma muna ganin a yanzu da yawan su kafirai ne da yawa yawan su kafirai ne balma abinda suka dauka na damara shine kashe musulmai da yakan musulmai saboda addinin su saboda ibadansu Allah ya kiyaye daka Allah subhanahu wataala yace ya bani isra'ila kuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamina sannan kuma za mu fahimci cewa tsari ne na Allah fifita daga cikin fa'idar da za mu fahimta a wannan ayar za mu fahimci cewa fa'ida ce ta Allah ya fifita wasu akan wasu ubangiji ta'ala yake cewa wa rabbuka ya huluku ma ya sha'u wa ربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa rabbuka ya huluku ma ya sha'u wa yaktar ubangijinka shi ke halittar abin da ya ga dama kuma ya zaɓi abin da ya ga dama cikin halittarsa Allah shi zai halicci abin da ya so kuma ya zaɓi abin da ya so cikin halittarsa shi yasa a kowane fanni na rayuwa kowane fanni na halittun Allah za ka ga akwai waɗanda Allah ya fifita su akan wasu idan ka duba cikin mala'iku ne za ga Allah ya fifita mala'ika jibril akan mala'iku dukansu idan ka duba cikin mutane za ka ga Allah ya zaɓi annabawansa da manzanninsa akan sauran a cikin manzannin ya zaɓi wasu ya ce tilkar rusulu faddalna ba'adahum ala ba'ad الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله kaga ya ce ga manzanninmu can Allah ya ce mun zaɓi wasu akan wasu in a cikin annabawa ne ma ya ce wala qad faddalna ba'dan nabiyina ala ba'ad hakika mun fifita wasu sashin annabawa akan wasu daga cikinsu ya zaɓa annabi sallallahu alaihi wasallama da annabi ibrahim da musa da isa da annabi nuh wa idh akhadna min an-nabiyina mithaqahum إذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا to غليظا waɗannan su biyar ɗin Allah ya zaɓe su a cikin su biyar ɗin ya zaɓi annabi Ibrahim da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a cikin su biyun kuma ya zaɓi Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallama idan ka duba cikin littattafan da Allah ya saukar sai ya fifita alkur'ani akan saura idan ka duba cikin al'ummomin duniya kaf sai ya fifita al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin garuruwa sai ya fifita garin Makka a cikin wajajen da ke bayan ƙasa manzo Allah ya ce a habbul biladi ila Allah masajiduha inda Allah ya fi so a duniya gaba ɗaya shine masallaci sai fifita masallaci a cikin watanni sai ya zaɓi watan Ramadan akan sauran watanni a cikin dare raki sai ya zaɓi daren Lailatul Qadri akan sauran dukkanin dare kaga kowane fanni kaga akwai wanda Allah ya daga darajar sai ya fifita a cikin bayansa nagartattu sai ya fifita masu tsoron Allah a cikinsu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama mafi alkhairin cikinku sune masu koyon qur'ani kuma bayan sun koya suke koyar da shi saboda haka tabbas ashe ma- makarantan qur'ani suna daga cikin mafiya falala daga cikin halittun Allah kaga to tsari ne na Allah shi yasa Allah ta'ala ya ce wa bani isra'ila wa anni faddaltukum 'alal 'alamin sannan na fifita ku akan sauran halittu da suke tare da ku a wannan lokaci to malam ya karanta mana har da aya ta gaba amma ba zai yi mu shiga kanta ba saboda lokaci zai kure mana ba mu kai inda ya kamata mu tsaya ba abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu lada ku sakuran da muka yi Allah ya fi mana Allahumma izzil islam wal muslimin wa azil shirka wal mushrikeen wa dammir a'da'aka a'da' ad-din wansur ibadaka al muwahhidin wa ahmi hawzat ad-din ya rabbal alamin ya dhal jalali wal ikram rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته